بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wani wa Allah subhanahu wata'ala godiya wanda ba mu iko muka haɗu domin mu yi wa Allah godiya akan neman lafiya da hankali duk mutumin da Allah ba shi lafiya a jikinsa kuma ba shi hankali sa abin da yake yi to Allah ya dora masa dole ya koyi ya zai wa Allah bauta tunda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to daga ya yi alƙawari zai wa Allah bauta to tunda ya ce muhammadu rasulullah to bautar ba ta tufa duba ne a aiko annabi musamman kowane kalan wata kowane abu za a yi sai da aka aiko annabi ya koyar ga yadda za a yi kowane kalan abu sai da aka aiko annabi ya koyar ga yadda za a yi ba ruwanka da yaya annabi musa ya koyar yaya haruna ya koyar yaya dawudu yaya suleiman ya isa a annabi ya ya koyar wannan dole ne saboda haka wanda yake da lafiyar hankali shine mai ahal yake cewa awwalu ma yajibu al mukallafi sai sai alal mukallafi to mutum da yake mukallafi balagagge mai hankali mai lafiya mukallafi kenan amma idan sai ta kauce a cikin nan kaga ba tura masa aiki wani jama yawa to katun mu insha Allah wal karim cikin katun hadisi da muka cikin wada malik da zamu katun ne akan salat walha salatul luha salat walha don muna wasa da salat walha ta da falala dira iya daga cikin falala walha akwai wani wata gida ko a ce unguwa wata kwatas a can aljanna ba eh ba mai gida a can duk duk kokarin ka sai kana sallama la eh kana na ko mu je miya biya ki waran ne to irin wannan mutum ba zai samu gida a can ba kwata kwata sai wanda yake sallama la tana da falala falala mai yawa annabi dawudu yana daga cikin manyan ayyukokin annabi dawudu sallama la ya samu fice a cikin mutane yawa to bari mu karanta mu ji abin da ya sauka cikin wannan wato kauti na sallar walha hadasa ne haya an malikin yace haya zan ta daga malikin anan musa bin maisara daga wani malamin maliki mai suna musa dan maisara maliki ne da malamai da yawa shi ta yake ja balagani labari ya sami ni ba za shi daga ina ba iya da malamai masu yawa an abi morata ya ja wurin wani mai suna a abi morata mawala aqil bin abi dalib barare na aqilu aqil dan abi dalib dan uwan sayyidina ali anna umhani wata ita kuma yar sayyidi ali ta umhani binta abi dalib yar abi dalib aka bar da ba shi labari ga abin da take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal fatahi shekarar da aka yi fatahu makata wato bayan shekarar hudu biya da shekara daya ba ki Allah sallallahu alaihi wasallam yi mafarki ya zo maka lafiya kalau ya yi ibada lafiya kalau ya koma gida lafiya kalau ya tara sabo ya gaya musu kuma shauƙin hakan ya shiga zuciyar manzon Allah kawai ebo jama'a suka taho lokacin ayoyin haji ma ban so ba kwata kwata a duniya a wajen manzon Allah to za a yi mai kenan za a zo a yi umara a koma ana zuwa wani wuda kiran tafi da biya bayan gari wala su mutane a gari kawai kamar hiri su gama cikin gari ba mu dama abokan faɗa mu ne masu zuwa muna yaƙi da su kawai su gama cikin garin su sai su yaƙi ya kawo to a samu wanda za a aika annabi ya faɗi wasu daga cikin wanda zai aika suka ce mu kanka aikin mu to tashin hankali ne saboda kare mu da su ba zaman lafiya amma in dai ana son wanda zai je lafiya kalau ya dawo lafiya kalau ba tare da tarzoma ba to sai dai Usman ibn Affan shi ya san siyasar mutane ya san rarrashin mutane kuma ɗaiɗai ɗan kafin da baya bi ba shi mai kuɗi na fitar hankali ɗai ɗai mutum da ba a gina in yi zo ma'au gane su eh sai annabi ya ce shi aka yi ta maganganu suka hana annabi shiga garin fatau annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da raƙumansa guda saba'in daga gida wanda duk hadiya zai rasu sabai su kuma jumla su yawan su mutum a wani hadisin mutum dubu ɗaya ne da ɗari hudu a haka suka a cikin tafsirin cewa da sawi ma to akwai wata ruwa kuma ta abaho da da yake ba ce mu a anas bin malik ya ce to dubu da ɗari biyar ne to shi ne man yawan mutanen da manzo Allah zai jimla wannan mutane sun taho da raƙumi guda ɗari bakwai wannan duk na hadiya ne amma duk a bayan gari aka yanke su aka zubar aka tafi ba su yadda annabi shiga aka yi umarin ba ba su yadda ba su yi kama su yadda ba sai aka rubuta da dijina annabi ya koma gida shi ka ce kuma annabi ya sake dawa to dai dawo sai Allah ya ce dama Allah ya ga annabi ina ba ta naka ba ta mu gina Allah zai buɗe manzon Allah maka to da aka zo annabi ya zo idan da mutane da yawa da yanzu kam mutane masu yawa irin na bara da aka zo dubu ɗaya ɗari biyar yanzu kan da mutane da yawa yanzu kan masu bari mu shiga gari in ma mu shiga da ƙarfi kuma Allah ya ce ya hana kowa ya yaƙi a maka tun da annabi Ibrahim ya addu'a ya maida da harami Allah ya hana kowa ya zo da jinin wani a ciki ya halatta ba amma kai kan annabi Muhammadu duk wanda ya ma ba dai baka kwaɓe shi eh buge shi kawai ina samu dama sai aka taho da jama'a da yawa da aka taho da jama'a da yawa aka taru a bayan gari sai annabi ya aika ya ga sarkin maka gashi ya zo ko suna nan akan alƙawarin da suka ɗauka ko sun fasa shi kenan sai sarkin maka ya sa aka ɗauko ya raƙumi aka kuturce shi wadawa goshi a bayan raƙumi aka kawo shi gaban manzo Allah ya musu dinta a musu siyan kenan sai ya musu dinta to gari ya zama na musulunta a sarki ma musulunta to wannan shi ne fatawar makar kira to a wannan shekara ka san annabi sai shiga maka da jama'a da an yi abubuwa da yawa eh yaran nan ne sai na alƙawari da komai ya kusanta shi game da mijin ita wannan yar uwa da sa umma halin da ake magana kai yace sai ya sare mata kai shi kuma ya samu labari sai ya gudu da ya gudu sai na lafiya tun ya gudu ma bai tsira ba tana ga dan sana sai sare kayan dan umma halin da ce na na ni na na ba shi amana na tsira ta shi ta je ta gaya manzon Allah ya je kokin tsirar da shi kansa ya taba kaza in ji shi abi ta je ta gaya manzon Allah manzon ta ajin na mun ajin ce umma ali tun mutumin da yake cikin tsirar mun tsirar shi inji manzon Allah cikin ali bai da fagala eh agola ne ba mijin dan mijinta ne ba dan ta ba eh to umma halin a wannan shekar da aka zo da ga annabi ya ji har gidan da kuma da amma yarwa annabi an gane ko yar babban ta yar uwa sayyidina ali to har ma wato ita dai ta musulunta dama to amma ran nan kuma rana ta yi da duk wani musulmi da ya boye kansa tsoron karka a su cutar da shi to yau kan ranar da zai bayyana kansa ta yi ta ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sallah amal fari shekara aka yi fara magana a wannan shekara aka zo kenan annabi ya sallah samani raka'atin raka'a takwas mulkahiban fi saubi mata amma ta gani na da wani babban mayafi a jikinsa a haka ya sallah to bisa ga wannan hadisi na muhani kenan manzo Allah sallama yana sallar wani har amma raka ta farki amma ba zai sa da dole sai na yi takwas din ba amma akan iya wannan ba zai iya ba da kafara ka gana sai mu shi dauki daidai gurgudu wani ma biyu kawai ke wala ne kuma wani kuma hudu yake wani shida wani kuma zai iya yin haɗuwa koli ya dauki takwas takwas din wa hadathani ya zanta ni a malikin daga malik an abin na daga abin na dare maula umar bin ubaidullah bara umar dan ubaidullah ya ce ana aba murrata lalle wani mai suna aba murrata maula aqil bin abi dalib bara ne ga aqil dan abi dalib aqil dan abi dalib shine uban gidansa akbarahu shi ba shi labari yace annahu da ma ummu hani shi ya ji ummu hani binta abi dalib ira abi dalib ta kuta cewa zahabtu na tafi in ji ta ila rasulullahi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amil fatai shekara fata makata fa wajadtu na same shi yadda to yana wanka wa fadimatu ibnu du fadima yarsa kuma tatturhu da suke turce shi bi taubin da wani tufa ta daga haka eh sai masa kan da wanda hango daga nesa kala umma hada ce fasa lamda ne masa sallama wa kala man hazihi sai yace wace ce take sallama fa qultu ummu hani binti abi dalib sai na ce umma hani ce ira bi dali daga wannan ne malaman bidiyo suka samu hujjan cewar an hana in kai salama aka ce wa ayyuka ce ni ne to kai ne wa kenan in ma ne zai ce ni ne ni ma zai ce ni ne wannan ce ni ne wannan ce ni to wai kenan ha da wa ga wurin kafa an san wai eh da wannan hadisi ne eh fa qala sai ma yakin Allah ce marhaban bi ummi hani ina marabar umu hali wala ma farga min gudu da yi da mazana iri da wankansa ta mai tashi masalla ya sallah samaniyar raka'a da raka'a takwas multahiman yana lullube ya sobe wa da tufa daya to man zarma sai annabi ya juya fa qultu nace masa inji ummu hani ya rasulullah ya ba shi Allah zama zama ibnu ummi kaji mala duk matsayin uban nan ba a cewa dan ubana sai da ke dan ubana in dai ana so a zauna da mutum lafiya karako ba za ce dan ubana ba sai eh kun fara gane mun ko da uban kuɗe ya ce dan uwana ne wannan sai an ambaci kuma an ambaci wajen da wasai eh wajen kuma ka wajen kai ka gona da ba haka ne wajen kuma wajen a tausaya shi za ake cewa dan uwa ai ka ga annabi Musa da dan wani Harun da wani abu ya faru annabi Musa ya fushi ya sa hannunsa kama gashin kayan annabi Harun ya jawo shi da karfi ya duhu ilayhi da Qur'an ya ga mana ya jawo shi da karfi ya ce mana umma la da ku bile to la ga da ni ka ci an ta kula farrakta bayna bani isra'ila wa lam tarfur qawli sai ga da ibnu ummi dan uwa kamar ibn ummi kamar wanda kuka da uwa ne kadai shi ga da wannan suna ga aji ko da kikin sa ne saboda fadan ilan mutum da wannan sunan nan na uwa shi ke jawo tausayi to haka ita ma umma hani da sayyidina ali uwar su ɗaya uban su ɗaya amma a rai ta gadi da kamar lu'umi ibn ummi ta ce dan uwa ta aliyun shi ne ali yana riyawa annahu qatilun rajulan ajabtuhu wai zai kashe mutumin da na firar wala wani bin hubaira dan mijin da ba ta ce wani dan wani fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada haqiqa ajanna man ajabti ya ummu hani duk wanda kika tsirar a garin nan na tsirar da shi inji manzon Allah eh duk wanda kika tsirar da kira cikin amana diga to daga nan ne malaman fiqh suke rubutu suka ce musulmi ko karami a cikin manya zai riko amana in ya san mai amana zai riko amana mace ma za ta riko in ta tsere ya tsira duk wanda aka baki amana ko ba a kashe daga ba sai dai in ya warware amana sa shawa mace ma za ta iya amana kuma ɗaya zai amana a cikin sauran ko mun yawan kaji yanzu ita kaɗai ta bada amana wa mutum ba za ta cikin yadda da sun tsere da duk wanda tsere da duk wanda tsere wato sun tserar da shi jima'a cikin hada sallallahu alaihi wasallam wa zalika luhan wannan abun ya faru da hadisi wa hadathani ya zanta ni an malikin daga malik adam bin shahabin daga ran shahab an urwa da bin zubair daga urwa dan zubair an aisha da ya jo gana na aisha zaujin nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qala tace ma ra'aytu sallallahu alaihi wasallam su mata alluha ikaduni kan ban ga aishin Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana sallallahu alaihi ba ban gani ba in jina na aisha wai ni amma ni dai la ta hibbu halakan sota amma ni kan ban gani ba wayan ka ana rasul sallallahu alaihi ko da yake dai manzon Allah in ji ta ba la yada ul amal yakan bar wani aikin wa huwa yuhibbu kuma manzon Allah yana son aikin an ya fa'alahu yana son ya aikata shi amma sai ya bashi to me yasa tace kashi an ya amala bihi nasu fa yubrada fa yubrada alaihim sauran kar mutane daga annabi ya yi su ma su yi shi Allah ce to na mai da shi farilla annabi ko saboda yana tsoron kan nawaye nawaye da farilla ga lada da yawa amma da yake duk wanda bai ba za a masa alama na fila kuma ga lada amma wanda bai ba bai da alama shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kan so farillan su take ta yana son abu yi tsoron za a faralta sai ya bar shi don kar a faralta mu mu kasa mu samu matsala saboda tausayi sallar da wani ne don ya tuke da gudu sai ya take tosu din motarsa ko ya ta aika da manyan aikokin da duk an tabu ba za a iya yi ba ma ai a kasa kawai ya take kaga ya take ya tsiri da gudu kenan sallallahu alaihi amma shi mai tausayi ne sai yana jiran mu mm yana jiran mu wa da zan ya zanta ni an malikin daga malik an zai bin aslam daga wani mai suna zairu dan aslam an aisha daga aisha anna haka nan aisha ta kasance tusalliluha tana sallar walha samaniya raka'a ta raka'a takwas kuma da kulli in aisha ta ce launutar li abawaya da za a ce a tada min iyaye na uwa ba ma tara tuhuna ba zan bar wannan lafiya ta wala hannan ba wato saboda falalan su wannan shine karshen wannan kausi in za mu kanta kausi na biyu a mu ce wannan kausi jami'u subhatul luha wato kaman karun labari kenan maimaiti taro na nafilolin walha ga baki daya hadasa ne ya haya zanta ni kalin ya abu ne a tushe ruwa yana daga malifin an gane ko izan hadisin kaɗan ne wani ba za ce ya haya ne ya faɗa daga malif ba yawai ya haya abu ne ya haya kenan ya haya abu ne ya haya don ya haya guda uku ne wanda suke da ruwa to ya haya abu ne ya haya shine mai wannan ruwa yawan yawan faɗa din nan ya faɗa daga malif an ishaq ibn abdullah daga ishaq dan abdullah ibn abi dalha dan abi dalha wannan wato an anas ibn malik daga an dan malik an jaddadahu shi anas kakarsa mulaika ta mai suna mulaika da at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kira manzon Allah li da'amin a wani abinci ruwa ce kuma ta ji ana dan shirya liyafa kira annabi mu ma dai ma kira shi eh da dan shirya wani ko dan tsaki ne dan wani abun da ya kai kila baka ci ba shi da shirya har aka ce ta tana da wata tabarun mata ta yi dabun dabun tabarun matso ba sai da aka yi fa tabarun ruwa da dan gogo ya da ko ta dan rage da ta annabi ya zo ya zauna a kai kuma ya salla a kai bai taba salla akan tabarun amma ya salla akan wannan tabarun saboda girmama talaka idan manzala yake yi ya zauna a kai bayan ya zauna a kai ma har ya tsalla a kai tsalla da zauna shi ko ba tsalla wannan la kan shimfira a ƙasa yake tsalla saboda kaskanta da kan daga Allah amma wannan saboda kan talaga su ga yi cewar ko kila da su masu akwai da sun sa mai shauƙi da ya zauna kai ko sai zauna kan tabuwan haka annabi ke kada mu talaka to shine ta kira manzon Allah zai da ani ga abinci ka akala min ukaji ko duk da abincin ba abun azuwa ga amma annabi ya ci eh mutane kuma kowa tun da annabi ya ce za a ci saboda neman albarka ko to makalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha Allah ya ce ko mu ku tashi fali wa salli lakum ne muku sallah kala anasu anasu ya ce ba kuntu na tashi ila asiri la na zuwa ga taburmuran garzi wadda ta yi baki irin min dole ma labi saboda tsawon zama ta da tsohuwar taburma ce bana lahatu ko ne bi ma ne da ya fa mata ruwa kama alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan taburman wato fifito ni na yi sahu ana ni ɗin na mai magana jana wal yatimu da wani maraya na gidanmu mu biyu wara a hukuna bayan manzan Allah wal ajuzu wannan gyatuma kuma a dokakan su kenan min maraya na duk suna bayan mu masallala na raka tun ya man sallah raka a biyu to man sarrafa ya juya nan ma da hanzi ne wannan karya ta hujja ce a shi ana sallah walaha kuma a gano kamar da muka faɗa ɗazu za a yi ba sai raka ta ba ka gana raka biyu mutu an gano wannan ko shi za ce jami'in su buhati zai faffada abubuwa da yawa a haɗe wa da sani ya zanta ni an malikin daga malik an imin shahabin da gwamnati malamin faɗan shahabin an ubaidullahi bin abdullahi bin utba daga wani mai suna ubaidullahi dan abdullahi dan utba annahu qala shi yace da kanto al'amur bin kadabi wata na je wajen umar dan kadabi bilhajira ce da garjin hatsi wato hatsin ya kusa da marana yin kaman goma da wani abu na fa wajadtu hu tasbihu sai na tada shi yana nafila fa kuntu sai na yi ma na zo na tsaya warahu a bayansa fa qarraba ne sai kusanto ne hata da alani hayya ya ni ki za a hode da wura da shi muka yi kafara da kawar an yaminihi ta gefen damansa wannan ya nuna cewar ko da nafila ne ko farilla in za a sala mutum biyu ko da babba da yaro ne inda yaron ya ga hankali na ba zai gude barka ba ko da baya da ka jawo shi ka dawo da shi ta gefen ka gefen kuma na dama kuma ko da gefen hagu ya daya ka jawo shi ka gani wani a baya daya amma umar ya jawo shi dawo da shi gefen dama abu da na da ya zo jima na Allah shi kuma a gefen hagu ya daya malala jawo shi zago shi ta ta bayansa ya tsaye da shi ta gefen dama da daman liman mutum ɗaya zai tsaya ya talaka da liman na fula ko farilla wala ma da ko yayin da ya zo yarfa zai dago ta akaddu sai na koma baya fasa fafana sai muka zau ta in ma huta da shi a tasadi da tsanantawa ko yayi ko ko wato tsanantawa an yi murna harin ga wani mutum ya wuce bai ne da musalli gaban mai sallah ya ji hadasa ne haya maliki ya zanta daga maliki عن زيد بن أسلم دقى زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الكدري دقى عبد الرحمن بن أبي سعيد الكدري عن أبيه دقى دقى بابنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله يشي إذا كان أحدكم يصلي إن يمكن صلى ولا يدع أحدا كي يبروني يمر بين يديه ويشوء تقبنسا وليدرعه يدهولي شيء matuɗa gwargwaron iko faina ba in yi tura fa falikatu ya fada da shi faina ma huwa shaidan shi shaidani ne tunda ka wani masala hanki amma ce dole ya wuce to ya zama shaidan kenan wa haddasa ne ya zanta ne a malikin daga malik an abin nadar daga wani suna baban nadar wala umar bin ubaidullah bin busrin bin sa'id yace ana zai da bin khali al-juhani arsalahu ya aike shi ila abi juhaimin zuwa ga wani mutum mai suna baban juhaimin ya ta'ala ko zai je tambaye shi ma za ta na mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ri bai ne dai musalli me yaji a wurin manzon Allah yana faɗa game da wanda ya wuce a gaban mai sallah to da aka je tambaya fa qala abu jami yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala yace ya alamul maru bai ne da musalli kaga mai wuce a gaban mai sallah idin da da ya san ma za a dai abin da ke kansa lakana da ya kasance an yake bai tsaya arba'ina har arba'in ko kwana arba'in ake nufi ko wata ko sati kayan lauda ya fi masa min an yamur rabai ne idan kan ya wuce gabansa kala abun na dare ce la adari ni dai ban sani ba a kala arba'in na yawan ko kwana arba'in ya ce a wasu aran ko wata arba'in a wata na kuma shekara arba'in wa da sani ya zanta ni a malikin daga malik a zai asalin daga zai dan asalama ana ɗaya bude sa daga ɗawa ɗan ya tare ana kawo labari kaga malamin sahabin da mai suna kawo labari kala ya ce da ya alamar maru bai ne da musulmi mai wuce aka misala da ya san ma za a lai abin da yake kansa la kana zai kasance an yi kusa wa bihi a nitsar da shi a kasa shi ne kasu mai kame dugu mai kawo lasan kuma addu'a ko zakuna ne mai kawo lasan kuma Allah ya yanko wani abu kamar marfi daga sama ya zai bunnan mutane kimiyya shi ne kasu mai kitso mai kawo lasan kenan amma mai kawo mai dugu kasa ce za ta lobe kuma ne shi ta haɗi a kansa shi ya fi alkhairi min an ne mura bai ne dai mutane akan an ne mura bai ne dai akan ya wuce gabansa wa da ne ya zanta na malikin daga malikin annahu balaga shi malikin abadi ya same shi ana abla bin umar to abla da umar kana ya garin karo yana kin an ne mura bai ne dai ko bai ne dai nisa'u mata su wuce ta gabansa a ya wuce ta gaban mata wannan sallina suna yin sallah yana kin ya wuce gaban mata in mata na sallah eh kadan mata ne sahun baya lokacin a masallaci a nema kuma a kasan gaba wa da ne ya zanta na malik daga malik annabi daga nabi ana abla bin umar laila abla dan umara kana ya garance la murru baina dai ahadan bai wucewa gaban kowa wala da ahadan an yabo da baina da kuma shi kuma ba zai bar wani wuce gaban sa to anan da kuma ana nan yan Allah ba mu